والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عدي منا ينن ثلاثة hudu kenan ko uku da watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1439 a lissafin turawa muna goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah sake kaddara mana don ci gaba karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin shine muka yi karatu na farko a bayan sallah inda muka karanta babin da yake cewa la taqul qabbaha Allahu wajhahu lokacin da mutum ke fada ga bawan shi ko yake kokarin horon shi kada ya faɗi kalma da za ta nemi munanci ko ɓatanci ga fuskar ɗan adam kada ya gaya mashi wannan sannan in ta kai da za a yi duka to a kauce ma fuska kada a daki wannan fuska ɗin wannan hari ne kuma umarni da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mun ji inda manzon Allah ya yi tsinuwa ga mutumin da ya yi wata lamba a fuskar saniya ce ko a fuskar wata dabba ya ya wuce hancinta yana zubar da jini ko hayaki yana tashi na wuta daga hancinta yake cewa to Allah ya tsine wa wanda ya yi wannan kada ku yi alama a fuska kuma kada ku daki fuska to idan ta kaddara ko ta zo da tsotsayi an daki fuskar menene matsayin abun wannan musamman gabawa shine babin da zai magana ko za mu tashi magana akan shi a yau inda Imam Bukhari ke cewa babu man latama abdahu falyu'tiquhu min ghairi ijabi Bukhari yake cewa wanda ya mari bawan shi mari kawai wanda ya mari bawan shi falyu'tiquhu ya yanta shi min ghairi ijabin amma ba dole bane amma zaman lafiya in dai har ka kuskura kama ribawanka to ka yanta shi to ya maran mutumin da ba bawa ba kuma a ce sa'anka ne ko a ce abokinka ne ko kuma an an ce tayi muni a ce shugabanka ne in ka mare ya kake tsamanin zunubin a wajen ubangiji nan bawanka ne aka ce idan ka mare shi to ka yanta shi Imam al-Bukhari ya kawo hadisai guda biyar a babin kuma dukkanin su ingantaccen hadisan da zamu karanta na babin insha Allah ta'ala. Hadisi na farko ce haddathana Adam qala haddathana Shu'ba qala haddathana Husayn qala sami'tu Hilal ibn Yasafin ko ibn Yasafin yaqulu kunna nabi'ul bazza fi dar Suwayl ibn Muqarrin fa kharajat jariyatun fa qalat lirajulin shay'an فلقمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن ألقمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها Imam Bukhari ce Adamu ya bamu labari a matsayin malamin shi shi kuma ya ji daga Shu'ba ya ji daga Hussein ya ce ya ji Hilal ibn Yasafin Hilal ibn Safin yake cewa kunna nabi'ul bazza mun kasance muna sai da albaz shine yadi dukkanin abin da yake da alaka wanda za a iya auna shi a mita ko da yadi wani abin da ake kiran shi albaz wasu malaman kuma suka ce abin da yafi alaka da asasul bait kayayyakin gida da ake shimfidawa ko ake sanyawa wanda yake yana da alaka da yadi ake kiran shi albaz da haka zai zamantowa zanan gado irin su labulayen kofa irin su labula wando har irin darduma da kafet da ake shimfiɗawa duk suna faɗowa cikin albaz haka nan yadin tufafi da muke sa duk suna faɗowa a cikin albaz to yasa za ga in kana karatun hadisi yawancin malaman hadisi sana'ar yadi suka yi yasa za ka ji ana musu lakabin bazzar ko ana musu lakabin bazzaz ni da sunan shana'a din albazzar ko albazzaz sana'ar kuma ita ce ake karanta albizara yace to su wannan mai ruwayar hilal ibnu safi yake cewa mun kasance muna sai da yadi kamar group of company ne kenan fi darin suwaid ibn muqarrin inda suke saidawa a gidan wani sahabi ne da ake kiran shi suwaid ibn muqarrin in suwaid ibn muqarrin su ne mutane bakwai a gidansu aka suka taso yan uwan da umar ne ibn muqarrin su bakwai ne a gidansu kuma dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su duka wannan guda bakwai daga cikin abin da gidan ya shahara shine abin da suka mallaka babbar dukiya in ka ɗauke sana'arsu shine bawa kwaya ɗaya tak a kansa ne kusan duk wani hadisin aka yi ta bai su ɗin ɗaya daga cikin su ya mali manzan Allah ce su ‘yanta shi to lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai tafi yakin kabuka su duka 'yan gidansu sun je wani a yi haƙuri inda tana fita ko?
arewaci kaɗai take na duka 'yan gidansu sun je a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sama musu abun hawa ya ba su guziri da za su tafi yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi abun hawa yayi kaɗan guziri yayi kaɗan su koma to da Allah ya ɗauke nauyi ga makafi da kutare da masu ƙarahin lafiya sai ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yunfiqun wadannan mutanen da manzon Allah ya ba su hakuri sai suka koma suna kuka saboda an hana su tafiya yaki to sai malamai da suke tarihin sahabbai duka suka kididdige su mutun nawa ne suka go a ba su damar tafiya yaki a ba su ba suka yi kuka sai ake kiran su albakkauna da haka a musulunci idan an ce albakkauna su ne wanda suka zo tafiya yakin tabuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su dama ba to malamai suka ce dukkan wannan muta bakwai mutum bakwai din dukkan su san faɗo cikin albakkauna da haka kaga wani aisa gidan alfarma kenan ko dukkanin su sahabbai ne sun iya hada kansu suna sana'a sun zo za su taimaki addinin musulunci ba su samu dama ba suka yi kuka har Allah ya saukar da aya a gare su ko a dalilin su wanda ya sa malamai suke sa su cikin albakkauna akwai malamai da suke lissafowa waɗansu ban da su ana ta kirgida su kamar su abdullahi ibn mughaffal su irbad ibn sariya duk suna faɗowa a cikin albakkauna to shi suwan ibn muqarr yake cewa suna sai da tufafi dai a gidan a gidan a hilal ibn safi yake cewa suna sai da tufafi a gidan suwan ibn muqarr sai yace fa kharajat jariyatun to daga gidan suwai din sai wata baiwa ta fito fa qalat li rajulin shay'an sai ta gaya mutum wata magana kamar sako aka turo ta ta gaya wani mutum daga gidan da aka da ta zo ta gaya mashi wannan abin da aka turo ta falaqama hadha likar rajul kawai sai wannan mutumin ya share ta da mari kalmar laqamu mari kawai sai ya share ta da mari fas tana gama fada fa qala lahu suwaid ibn muqarrin sai suwaid ibn muqarrin ya gaya wannan mutumin da yayi mari ala qamta wajhaha kama ri fuskarta kamar inkari kenan ko ala qamta wajhaha kama ri fuskarta wataƙila ce ɗaya kenan ko sai ya ce laƙadira aituni ya ce nisu wadda kake gani na tsinci kaina sabi a saba'atin ni ne cikon na bakwai mana su ‘yan gidansu wannan guda bakwai ɗin wa malana illa khadimun ba abin da muka mallaka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baiwa kaya ɗaya shi khadim ana iya sa shi a matsayin baiwa ta mata ana iya sa shi a matsayin bawa namiji wasu wanzu ba ka sun ce khadim wasu kuma su ce khadimatun amma imamun nawa ya ce duk wanda ka je na larabci ya ce khadimatun to larabcinsa akwai mafatsara a cikin shi akwai gwari cikin shi don haka namiji khadim ake ce mashi ta mata ma khadim ake ce mashi ba kowace ba ce ake mata ta wuta anis a larabci ko akwai kalmomi da ake gaya namiji haka ake gaya mace akwai kuma kalmomin da dama kawai tsagwaransu na mata ne don haka ba sa buƙatar a yi musu wa yake da suna ta'ul ta'anis ko ta'ul marbuta ko a ƙarshen su kamar kalmar ajuz ajuz ai ta mace ce kadai dan haka in kace ajuzatun a larabci kai rakaka dan haka ajuz ta mace ce ita kadai haka ita kadai za a barwa ajuz ba a mata komai kamar hamil namiji baya ciki dan haka dai da zaka yi magana akan mace dai ka ce imra'atul hamil mace mai ciki ba za ka ce hamilatul ba haka haila sai dai ka ce ha'ib ba za ka ce ha'ibatun ba to yi ma khadimi kuma dai bambancin su wancan duka kalmomi mata ne kuma tarayya ne tsakanin maza da mata sai yace to na tsinci kanmu ni ne cikon na bakon ba mu da komai sai khadimi kwaya daya falaqamaha ba'duna daga cikin mu wani sai ya mari wannan baiwar da muke da akwai fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an yu'tiqaha sai manzan Allah ya masa umarni ya ‘yanta ta. Da haka kenan yanzu mai a suwan Ibn Mukarni ke gaya wannan mutumin da ya mari, yadda manzan Allah ya umarni mai ‘yanta ta saboda mun yi mari, kai ma yanzu ina maka umarni ka ‘yanta ta saboda ka yi mari, kuma marin ‘yantar shi ne kafara ta kamar da hadisan Allah da Umar zai gaya mana a nan gaba din. Shi kuma za mu gama da manzan Allah ya ce a ayyar da haɗaɗin me ya faru tun da su bakwai ne kuma bai wasu kwaya ɗaya, hadisai na gaba za su gaya mana. Ya ce haddasa na Amr bin Aun wa musaddad da haka wani hadisin malamai imam bukhari guda biyu ne amr bin auf da kuma musaddad qala haddathana abu awana abu awana ya bamu labari mai musnad an firas an abi salih an zazan an ibn umar daga zazan ana masa alkunya da abu umar sannan kuma yana riwaya a wajen abdullahi dan umar qala ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu abdullahi dan umar yace naji manzon Allah da kunne na yana cewa mallaka ma abdahu wanda duk ya mari bawon shi aw darabahu haddan ko yayi masa dukan haddi lam ya'tihi haddin da bai aikata ba ko laifin da bai aikata ba ma'ana ka mari bawanka saboda ya maka laifi ko a baka labarin yayi zina sai ka masa bulalar zina ko a baka labarin ya sha giya ka masa bulala ya sha giya bisa sabani da yake tsakanin malamai malamai suna ganin cewa idan mutum bawansa ya aikata aikin haddi zai iya aikata masa haddi wasu malamai sun tafi zai iya wasu malamai sun tafi akan ba zai iya ba sai ya kai wajen shari'a ko kuma in ta kai ga sarwan tare sai ya kai ga shari'a idan bulala ce zai iya bawa bawan shi to kai sai aka ga maka sai kai mashi bulalar haddi amma bai aikata haddin ba ko kuma bulalar da kai masa ta kai ta haddi kuma ba haddi ya aikata ba misali bawon ka sai malafi sai ka ɗauki bulala sai ka masa bulala tamanin bulala ta kamar ta kai haddi aiko to akwai matsala dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana duk laifin da mutum yayi a masa bulala da ta kai ta haddi ba a yi da aka kenan idan sergeant na makaranta yaro ya laifi aka ce masa goma yayi dare aka ce ƙara goma ya yi dare aka ce ƙara goma ana yi ba don aka yi sabai aka ce ƙara goma sai ce a'a e ya isa haka saboda an aka ƙara goma to ta kai haddi ta kai haddi da matsala an keta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka to bawanka da yi laifi sai ka masa bulala da ta kai matsayin haddi ko ba haddi ya aikata ba lam yati sai ce fa kafaratu kafarar mai marin ko kafarar mai dukan itquhu shine a yanta shi ana malinsa kawai ya ci ‘yanci, ana dukansa bulala da ta kai tamanin yake da ya ci ‘yanci, da haka kudinka da kake mallakar bawa yanzu ya sulale ya fita daga hannunka. To wani har yanzu abin da muke ƙara faɗa kenan bisa karatun na wancan in kana maganar ‘yancin ɗan adam da wanda ya mutunta ɗan adam a duniya za ka zai wahala ka samu saboda musulunci. Yanzu wani fa duka karatun da muke tun daga wancan satin kai tun ma kafin a yi sallah har yanzu akan bawa fa ake. mutumin da bai da uwa bai da uba bai da dangi a garin asalin sa ba musulmi bane ba yanzu a kansa addinin musulunci ke wannan fada to yanzu zaka samu wanda ya musunta musulunci yanzu zaka samu wanda ya mutunta dan adam sama da addinin musulunci Allah ya sa mu dace to masu rubutu duk fagen su ne ko ya kamata wanda suke rubutu wallahi a fagen zamani ko rubutun digiri ko masters ko PhD duk irin wannan su ne tafisin da za a dauka har yanzu waɗannan still contemporary issues ne duniya tana ta magana a kansu an ce ɗan adam an ce ɗan adam an ce ɗan adam fage ne da za a yi rubutu a kan shi ko masu basis da dama za su iya yi a kan shi ko yan political science za su iya yi yan social studies za su iya yi yan islamic studies za su iya yi ko yan international relations za su iya yi ko duk fage ne da mutane da za su iya rubutu a kan shi ko musamman comparative analysis Allah ya samu dace fa kafaratuhu itiquhu kafarasa shine a yanta wannan bawa din hadisi na gaba dai ɗaya daga cikin malaman bukhari na bayan ne musaddad a gurin sa ake riwaya da yace haddathana musaddad qala haddathani yahya ibn sa'id an sufyana qala haddathani salamatu ibn kuhayy haddathani muawiyah ibn suwayd ibn muqarrin shi muawiya dan gidan suwayd ne da muka wuce a hadisin farko wanda muka ce su bakwai a gidansu ko to yanzu kuma ɗansa ne yake riwaya qala laqamtu maulan lana fa farra gidan da yake masana tsotsayin dukan bayi kenan ko shi ma muawiya yace na tsamtu abda maulan lana fa farra yace wata rana ta umarin bawan gidanmu ina falla masa mari da yace zafi sai ya fita a guje fa farra sai ya gudu fada'ani abi baba na ga lokacin da nayi mari fada'ani sai ya kira ne yace kai zo muawiya fa qala lahu sai yace da dawo bawan dawo ya ga lokacin da aka yi mari bawan ya ji zafi ya fita a guje sai uban ya ce kai mu'awi ya zo kai ma bawan dawo sai baban ya ce da he iqtassa yi kisasi rama daidai abin da ya ma yadda ya falla ma mari ka ji zafi kai ma falla masa mari ya ji zafi in sawu ya fito kai ma sawu ya fito a jikin shi iqtassa rama daidai da daidai wata ta ce imtafil a yi misali da misali irin abin da ya ma haka za ka yi mashi ɗan na san zai iya ta mamaki yanzu bawa ya mare ni ubana ya ce na rama bawa ya rama mari a jikina sai baban ya ce da ɗan kunna wala da mukarrin saba'atan mu ƴaƴan mukarrin mu guda bakwai ne lana khadim ba mu kwaya ɗaya ne falaqamaha ahaduna ɗaya daga cikin mu sai ya mari wannan baiwar tamu wa dhukira zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallam aka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidanmu an mari baiwa fa kala sai manzon Allah ya ce murhum falyu'tiquha ku umarce su su yanta ana kai manzon Allah labari bai tambaya ba me ya faru wani laifi ta yi ya aka yi yace kawai ku musu umarni su yanta ta fakila lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ba manzon Allah labari kafin a zo a ga musu wasu yan tata laysa lahum khadimun ghayraha yace to su duka gidan ba su da mai hidima banda ita ita kadai ce abin da suka mallaka a matsayin mai hidima kala sai manzon Allah ce falyastakhdimuha to su ci gaba da yin amfani da hidimarta ta ci gaba da musu hidima fa idza staghnaw idan Allah ya wadata su khallu sabilaha sai su kyale ta kama tafarkinta wannan yasa malamai suka ce kenan idan an yi marin za a yanta ba yantan ba na wajibi bane akan mutum da inda na wajibi ne manzon Allah ba zai ce ba su ci gaba da amfani da hidimarta da zai ce a sake ta a tare kenan wannan yasa Imam Bukhari ya ce min ghairi ijabin ba wajibi bane ba inda wajibi ne to babu tarahi a cikin wajibi yana zama wajibi kawai aiwatarwa za ka yi to amma da manzo Allah ce su ci gaba da amfani da ita ta ci gaba da musu hidima in sun samu wadata su sake ta wanda nuna kenan al'amru lil istihbab umarnin na istihbabi ne mustahabbi ne ba wajibi bane wallahu ta'ala a'lam da aka kira ne yake kara fassara mana hadisi na farko kenan da aka yi marin manzo Allah umarni a ce a yanta ta amma ba a yanta ta atake ba har sai idan sun samu wadata ne sannan za su yanta ta wallahu ta'ala a'lam حديث لقد حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك محمد بن المنكدر سيتي لشعبة ما اسمك يا سننك فقلت شعبة سيتي شعبة سننا قال سيتي حدثني أبو شعبة يتنيكم أبو شعبة يا باري لاباري عن سويد بن مقرن المزني daga Suwaid ibn Muqarrid al-Muzani still dai Suwaid ya sake damun a cikin hadisi yasa nace kusan duk hadisin yana juyawa ne a gidan su Suwaid ibn Muqarrid yace wara'a rajulan naqama gulamahu Suwaid ya ga mutun ne ya mari bawon shi fa qala sai hi Suwaid yace da wannan mutumin amma alimta anna surata muharramatun kai baka san ba cewa fuskar mutum haramun ce baka san ba cewa marin mutum haramun ne ra'aitu ne yace na tsinci kaina wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin ni ne cikon yan uwa guda bakwai ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yake kwatanta maka kenan suwar ibn muqarrin yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hi da yan uwan shi ya ce hi ne cikon na bakon kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ga umarnin manzon Allah zuwa gidansu wannan yake kwatanta maka dukkanin su sahabbai ne yan gida ne al'ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kuma da masu rubutun tantance sahabbai fa abin da suke bi kenan hadisan manzon Allah suke bi su tantance su waye sahabbai inda za ka karanta al-isaba fi tamyiz sahaba da sauran rubututtukan malamai in aka ce wani sahabi ne kamar Imam al-Baghawi in yace maka sahabi ne to sai ya kokarin nemo maka ya aka ya zama sahabi din sai tattaro maka hadisan da ya kawo a duniya da riwaya ya kawo hadisi kaza ya kawo hadisi kaza ga inda ya ce ya ga manzon Allah ko ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yake kwatanta maka kenan ya taba zama zama a sahabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ra'aitu ni sabi'a sab'atin cikon na mutum bakwai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta kirki sabi'a sab'ati ikhwatin ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce malana illa khadim ba mu da komai sai bawa ko baiwa kwaya ɗaya falatamahu ahaduna sai ɗayan mu ya mare shi wani daga cikin abin da yake kawowa matsala akan wa yake da suna lafazi da yake yana ɗaukan namiji yana ɗaukan namiji kaga asalin khadim ne ake magana mace ce amma mai ruwaya da yazo sai mai da lamirin kuma sai ke koma namiji madadin falatamahu ko falatamaha ahaduna sai ce falatamahu ahaduna sai zama to lamirin yana komawa kan lafazin ne ba kan hakikar khadim din ba kenan malana illa khadimun falatamahu ahaduna ce dai mu sai ya bari wannan bawa din fa amara nan nabi sallallahu alaihi wa sallama an nu'tiqahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni mu yanta shi wannan kenan kaga suwai duk inda ya ga an yi mari to sai ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan sa yayi ya karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ga titi wani yayi ya karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abin da malamai suke cewa amfanin ilimi aiki da shi ko kuma shine ma'anar balli wa anni walau aya din kenan ko in ka ga an yi abu kana da aya to ka yi amfani da ita a daidai lokacin ka warware wannan matsala din in ka ga an yi hadisi matsala ta faru yi amfani da shi ka yi maganin wannan matsala shine ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi din kenan wani lokacin kuma an kai amfani da shi ka kawo ba mamaki kuma sai a maka gyara a ce a ai da ka fahimci hadisin ka ce kaza ba haka hadisin yake magana ba hadisin na nufin kaza ne na nufin kaza ne na nufin kaza ne yasa da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farubba muballighin aw amin sami'i ba mamaki wanda za a kai wa labarin hadisi ya fi gane hadisin akan wanda aka yi hadisin a gaban shi wani sai a yi hadisin a gaban shi matsala ta faru a yi jawabi sai kasa gane ta kai kana wata duniya za ce maka ai kaza da kaza da kaza ya faru ce a fahimta ce baka yi ba ai kaza yi ne kaza aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ana yi aiko wani sai ya ji labari a gidan rediyo sai ya ce wallahi da kunne na ji a BBC an ce kaza an ce kaza kaza a ai abin da ake nufi ce to ai ban gane ba kenan kaga hi rediyon a hannunsa BBC ya ji kunne da kunne amma bai gane labarin BBC ba sai ka masa bayani har a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka abin yake حدثنا موسى قال حدثنا أبو أوانا قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زازان أبي عمر دق زازان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر من زما ko mun kasance a wajen Abdullahi dan Umar yanzu almajiransa ne sun taru a majalisar sa kenan fada abi gulamin lahu sallallahu dan Umar ya kira wani yaransa wani bawansa sai ya ce wa na zo kana darabahu shi wannan bawan nasa Abdullahi dan Umar ya dake shi kafin wannan lokaci ya bata masa da ya shawi Allah dan Umar sai ya samu wani abu sai doke shi a bayan shi fa kashafa an baharihi da yazo wajen Allah dan Umar sai Allah dan Umar ya yaye gadan bayan sa fa kashafa an baharihi sai yaye gadan bayan shi ya duba inda ya dake shi fa kala sai ya ce dahi ayuji'uka yana maka ciwo kaga daga sai abin da mutum ke aikatawa kenan sai ka aikata abin ya dame ka shi kaga lokacin da zai dake shi bai tsammani za ta kai ga haka ba amma da ya koma zauna saboda imani irin na musulmi zuciyarsa ta zarge ta ga masa ba daidai ba sai kira shi da kansa ya bude gadan bayan kuma yake tambayar sa tambaya ta tausayawa ayuji uka yana ma zafi yana ma radadi qala la sai ce a'a ba zafi ba ciwo ba komai fa a taqahu sai ce je ka ka samu yancin raban yanci ne sa aka dake ka je ka ka samu yancin ka kage yanzu Allah dan Umar kenan yayi aiki da hadisin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ka samu yancin ka to dan karba yan gurin kuma su dauka abin kirki sai yake so ka tanta musu ko wannan abun da ne ba fa abin kirki bane ba shi ne ce kun marafa udan min al-ardi sai dauki wani haki daga cikin kasa kamar wani dan kara da maina duci asuwaki ba sai daga ce kun ga wannan karan suka ce mun gan shi sai ce mali fihi min al-ajr ma ya zinu hada al'uda ya ce ba ni da lada a kan al'amarin wannan bawan da ya kai nauyin wannan isan da nake ɗagawa a gabanku mali fihi min al'ajir ba ni fihi a kan wannan bawan min al'ajiri na lada ma ya zinu hada al'uda abin da zai yi awon wannan itacen da yake hannuna mana inda wai karku ɗauka ba na aikata aiki ne Allah zai bar lada ya ce a dukan da na yi ne na kankare da yancin da na bada bacin lada fa